إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ina yi mana barka da haɗuwa a wani masallaci mai albarka masallacin abu huraira radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in a yau litinin muna bakwai ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam garin maka zuwa madina a cikin wannan daura mai albarka da muka saba gabatar da ita a dukkanin shekara da wannan karan muna tare da littafin tafkirul janan na ahmad ibn hajar rahimahullah wanda wannan shine darasin mu na goma sha bakwai cikin jerin darussa da muke gabatarwa wannan littafi mai albarka darasinmu da ya gabata jiya malam ya fara ambaton dalilai daga cikin alkur'ani inda suke nuna cewa Allah malaukakin sarki shi kadai ya kadaita da sarrufi kuma da sha'anin bayi shine mai halitta shine mai kashewa da rayawa shi ne yake zuwa da alkhairi kuma shi yake tunkuɗe kowane irin shirin babu wanda ya mallaki wannan a cikin bayi ko da kuwa annabi ko mala'ika Allah shi kaɗai ya kaɗaita da wannan wannan ita ce aƙida ta dukkanin musulmi dukkanin wani musulmi na gari za ka same shi akan wannan aƙida cewa a wajen dukkanin musulmi ba wanda yake yin halitta sai Allah ba wanda yake kashewa sai Allah ba wanda yake rayawa sai Allah Allah da ya kadaita da wannan shi kadai ya kadaita da cancantuwar bauta ba wanda ya cancanci abota masa sai Allah tabaraka wa ta'ala malam yana ci gaba da ambaton dalilai inda yake cewa subhanahu ta'ala daga cikin dalilai wa qaulihi da fadin Allah tabaraka wa ta'ala kul ka ce da su ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ne karatu inni la amliku lakum darran wala naf'a wa inni la amliku lakum darran wala rashada ni ba na iya mallakar muku cutarwa ko shiryawa Allah ne kadai yake mallakar cutarwa da shiryawa za Allah yake faɗa wa al'ummarsa wannan haka ma wani ba wanda yake mallaka cutarwa ko shiryarwa qul ka ce da su inni lan yujirani min Allah ahad ni babu wanda zai iya bani kariya daga wajen Allah madaukakin sarki dan ajida min dunihi multahada kuma sanan ba zan taba samun wata mafaka daga wajen wani Allah ba inda za a je a zo bawa ba shi da wata mafaka sai zuwa ga Allah kaga wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya mallakar cutarwa da amfanarwa da shiryatarwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka ma wani cikin annabawa da mala'iku salihan bayi tunda manzon Allah ya kasa mallakar wannan babu shakka wani sai kasa mallaka shine abin da yake wa qawlihi da fadin Allah madaukakin sarki kul kace da su ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ma waninsa la amliku li nafsi naf'an wala darra ni ba na iya mallakar wa kaina amfanarwa ko cutarwa illa ma sha Allah sai abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama sai abinda Allah ya kaddara amma wani bawa zai iya mallakar wa kansa cutarwa ko amfanarwa ko da annabi ne walau kuntu a'lamu al-ghaiba zan Allah yake cewa inda a ce na san gaibi lastakthartu min al-khayr to da na yawaita alkhairi fiye da yadda na aikata kuma masani ya su da wani mummunan abu da yake bakar rai da bai shafe ne kamar lokacin da aka yi wa matar annabi sallallahu alaihi wasallam kazafi na aisha aka ce ta yi zuwa sai da manzon Allah ya zauna wata guda al'amarin ya rikitar inda manzon Allah ya san gaibu da sai ce kazafi aka yi mata ƙarya ne ma haka manzon Allah ya zauna cikin shakka da kokonto saboda munafikai sun faɗi wata magana mai rintsin gaske sai da Allah ya saukar da aya warware al'amari a ga ya nuna bai san gaibi haka an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri kuma sihirin ya kama shi sai da mala'iku suka zo suka faɗi inda aka binne sihirin sannan manzon Allah ya aika aka turo aka warware shi a ga inda ya san gaibi da sai ya gano da kansa kafin Allah ya sanar da shi abubuwa da yawa suna nuna manzon Allah bai san gaibi in karanta a nan a cikin bukari manzon Allah ya yi tafiya da shi da matarsa Aisha sarkar ta ta tsinki ta fada karkashin raƙuminta sai raƙuminta ya zauna a kai aka ta nema a wasu gurare inda manzon Allah ya san gaibi da sai ya ce sarkar tana karkashin raƙuminta abubuwa da yawa da ke nuna cewa manzon Allah bai san gaibi kuma wanda yake kokarin ya ce manzon Allah ya san gaibi ba wai daraja yake ƙara masa ba ko wata falala sai ma yana jingina masa wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala kadai ya kadai ta shi wanda inda manzon Allah zai ji wannan labarin da kake faɗa a ce yana raye ji kana cewa ya san gaibu to da sai maka ba, saboda kana jingina masa abin da Allah ya kadai ta shi kamar yadda manzon Allah ya ji wasu mata wasu ƴan mata guda biyu suna waka ranar Idi manzon Allah zai huce cikin al'ansar sai ji wasu ‘yan mata suna waka daga ciki suna cewa wa fina nabiyullahi ya alamu ma fi gadi sai manzo Allah ya ce a'a a'a ku dai yi waƙe waƙen ku irin wannan kuke na jahiliya amma wannan cewa a cikin ku akwai annabin da ya san gaibu wannan ku da shi ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai Allah ne kadai ya san gaibu subhanahu wa ta'ala haka wannan aya ta nuna manzon Allah bai san gaibi sallallahu alaihi wasallam sauran dalilai da muka ambata haka manzon Allah ya ce inda na san gaibi da na yawaita alkhairi da wani abin da yake bakan tare da bai shafe ni in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ni ba kowa bane face ne gargadi da kuma bishara ga mutanen da suka yi imani da Allah إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ما yace zuwa ga wani haka na sauran ayoyi wanda a cikin su Allah madaukakin sarki yake magana da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mubayyinan anna alladhi bi yadihi an-naf'u wad-durru huwa Allah wahdahu la ghayru Allah yana mai bayyana cewa wanda amfanarwa da cutarwa ke hannunsa shine Allah shi kadai banda waninsa wa annal ma'budat min dunillahi la tughni shay'an kuma sauran ababen bauta wa'anda ba Allah ba ba sa iya wadatar da komai ga masu bautar su ba sa iya amfanar da komai ga masu bautar su wa annar rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a annahu sayyidul awwalin wal akhirin kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da cewa shine shugaban mutanen farko da na ƙarshe wa imamul anbiya'i wal mursalin kuma shine shugaban annabawa da manzanni duka la yamliku li nafsihi darran wala naf'a baya iya mallakar wa kansa cutarwa ko amfanarwa fadlan an ghairihi balle wanda ba shi ba وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ثبت cikin ingantaccen hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce lamma nazalat ayatu wa anzir ashirataka al-aqrabi yayin da wannan ayat ta sauka wacce Allah ya ce ka gargadi danginka makusanta sai manzon Allah ya tara su yake cewa ya bani ka ibn lu'ayy an ibu anfusakum minan nar ya ku banu ka ibn lu'ayy ku tseratar da kanku daga shiga wuta ta hanyar tauhidi ya bani abdi shams ya ku banu abdi shams an ibu anfusakum minan nar tseratar da kanku daga shiga wuta ya bani abdi manafi an qibu anfusakum minan nar ya ku banu abdi manaf kuma ku tseratar da kanku daga shiga wuta duka ta hanyar tauhidi ya bani abdul muttalib ya ku banu abdul muttalib an qibu anfusakum minan nar ku tseratar da kanku daga shiga wuta ya fatimatu binta muhammadi an qibi nafsaki minan nar ya ke fatima yar annabi alaihi salatu wassalam ki tseratar da kanki daga shiga wuta ta hanyar tauhidi fa inni la amliku lakum min Allah shay'a domin ni ba abin da zan amfana muku a wajen Allah asalin hadisin yana cikin Bukhari da Muslim amma wannan ruwayar Tirmidhi ce wanda ita ma ruwayar ta inganta wa fi riwayatin a ruwayar Bukhari da Muslim ya ma'shara quraishi zan Allah ya ce ya ku taron Qurayshawa ishtaru anfusakum min Allah ku fanshi kanku daga wajen Allah madaukakin sarki ku fanshi kanku daga azabar Allah ta hanyar tauhidi fa inni la ughni ankum min Allah shay'a saboda ni ba abin da zan wadata muku a wajen Allah ya bani Abdul Muttalib la ughni ankum min Allah shay'a ya ku banu Abdul Muttalib ba abin da zan amfana muku a wajen Allah يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا كي العباس بفن النبي صلى الله عليه وسلم با abin da zan amfana maka a wajen Allah ya safiyatu ammata rasulillah la ughni anki min Allah shay'a ya ke safiya gwaggon annabi alaihi salatu wassalam ba abin da zan amfana miki a wajen Allah ya fatimatu binta rasulillah salini min mali ma shi'ti ya ki fatima yar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ki tambaye ni daga cikin dukiyata abin da ranki yake so zan baki la ughni anki min Allah shay'a ba abin da zan amfana miki ba zan wadatar da ke komai a wajen Allah wato wannan ya nuna cewa sai wanda ya gama da Allah da tauhidi shi ne kawai kuma in dai mutum ya gamu da Allah yana shirka ba wanda zai iya amfanar da shi ko da manzan Allah ya kuma wanda yake kasansa na sauran annabawa da sauran da haka wayannan dalilai sun nuna kaɗaituwar Allah da cancantuwar bauta da kuma mallakar amfanarwa da cutarwa da sauransu وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين fadin Allah madaukakin sarki iyyaka na'budu kai kadai muke bautatawa kai kadai muke bautatawa kaga nan kuma yadda muka faɗa akwai taqdimu ma haqquhu ta'khir wanda yana nuna al-hasr wal iktisas saboda asalin jumlar na'budu iyyaka zaka lira ne sai ka ce iyyaka maqulun bihi muqaddamun yawwa na'budu فعل مضارع مرفوع فاعله ضمير مستتر انا ake cutar jaki in ban da laulat taqdiratu la alima al-himar an-nahu wa fa'iluhu ضمير مستتر تقديره نحن الواو حرف عطف واياك shi ma dai na sai kamar yadda ya gabata a irabus irin wannan jumla tana nuna al-iktisas shine Allah ya kadaita da hakan ba wanda ya ce cutar sai Allah نعم حرف عطف إيه حرف عطف إيه يا نن يا اسم إرادة يا ذاك إيا كارا وسيكا شيء من على الفتح لا محل له من الإرادة شيء كشن إرادة بانا وبيان الواو حرف عطف ai na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harafi ne harfan adafi suna da yawa ai na khussuka bil ibadati kai kadai muke kebancewa da ibada wala na abu siwaka ba ma bautar waninka nasta'inu bika kuma kai kadai muke neman taimakonka fi umuri dunya wa fi cikin al'amarin duniya da na addini wala nasta'inu bi ahadin ghayrika ba ma neman taimakon kowa sai kai wa hadithu idza sa'alta fas'alillah da wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas da Allah yake cewa idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah wa idan ta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah law tadabbara haula al-mubtadi'una tilka al-ayati wal ahadith inda ce in bid'a sun yi tintintini game da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai ورادوا تفاسير الأئمة المحققين بتلك الآيات kuma sun koma sun duba tafsiran manya-manyan malamai mabuta ilimi masu bin diddi da tafsirin wayannan ayoyi wa shuruha tilka al-ahadithi shuruha al-ajilla al-mu'tabarin da kuma shuruh na wayannan hadisai na manya-manyan malamai da ake da aka yi da su inda sun yi haka wato inda sun nemi ilimi wannan ta mai ilimi ake sani la'alimu anna tawassulatihim bir rasuli أو بالأنبياء والصالحين ليس لها أصل في الدين da sun san cewa tawassuli da suke da annabi alaihi salatu wassalam ko da sauran annabawa ko da sauran salihan bayi wannan tawassulin ba shi da tushe ba shi da asali a cikin addini bari ma addini bai zo da kwatan kwashin sa wa ana listigatata wa listi'anata bihi kuma neman agajin su da neman taimakon su min shirki wal kufri mubin ina daga cikin shirka kafirci wanda yake mabayyani da ka dole ne a kada ta Allah tabaraka wa ta'ala da bauta shi kadai baya halatta a hada Allah madaukakin sarki da wani a wajen bauta malam yace tauhidul asma'i was sifat bayani game da tauhidul asma'i was sifat me ma'anar tauhidul asma'i was sifat huwa an ya'taqida al-abdu i'tiqadan jaziman shi ne bawa ya kudirce a zuciyarsa kudircewa yake wacce babu shakka ko kokonto annama akhbara bihi Allah fi kitabi cewa duk abin da Allah madaukakin sarki ya ba da labarin sa a cikin littafin sa wato alqur'ani min awsafihi al-ulya na sukufin sa mafiya daukaka wa asma'ihi al-husna sunayen sa mafiya kyau وكذا ما جاءت به الأحاديث الصحيحة من أسمائه وصفاته haka ma abin da hadisai suka zo da shi ingantattu na sunayen Allah da siffofinsa hiya kama taliqu bi jalali bi jalalillah wa ana tabbatarwa da Allah kuma da suka dace da girman sa wa azamatihi wa kibriyai da qawatarsa subhanahu wa ta'ala da cikin girman sa min tilka sifati sifatul hayati lahu jalla jalaluhu daga cikin wayannan sukofi akwai sifa ta rayuwa cewa Allah rayayye kama kare kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce Allahu la ilaha illahu Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanci bauta alhayyul qayyum shine rayayye kuma tsayayye kaga alhayyu kaga wannan ya nuna cewa Allah madaukakin sarki yana da suna na alhayyu wannan suna ne kuma sunan ya kunshi sifa ta alhayat haka Allah madaukakin sarki rayaye wannan aya ita ce dalili wa sifatul ilmi da kuma sifa ta ilimi ana tabbatarwa da Allah ilimi kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah ya ce wala yuhiquna bi shay'in min ilmi bai da mala'iku da wasu ba sa iya kewaye wato ilimin Allah madaukakin sarki ko ya yake ba sa iya kewaye ilimin Allah da sani ko ya yake sai dai su san abin da Allah ya sanar da su kaga min ilmihi min ilmihi kaga min ilmi jar wal majrur huwa mudafun wal ha'u mudafun ilayhi fi mahalli jarrin wadamiru yaudu ala Allah nan ha'un bayi ba sa iya kewaye ilimin Allah madaukakin sarki da komai haka ba abin da Allah bai sani qauluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki ala ku saurara ku ya'lamu man khalaq Allah madaukakin sarki yana sane da abin da ya halitta ya san duk wani abu da ya halice shi huwal latifu Allah madaukakin sarki shine masani game da al'amura cikin su da wajen su ma'abocin hikima mai tausasawa al-khabir shine kwararre wanda ba abin da bai sani ba kuma ya ƙware wajen sanin sha'anin bayansa kaga wannan ya tabbatar wa da Allah ilimi sifatul iradati da kuma sifa ta nufi cewa Allah yana nufin abu kuma ya zartar da shi subhanahu wa ta'ala bi qawlihi ta'ala saboda fadin Allah tabaraka wa ta'ala inna ma amruhu idza arada shay'an wato kadai yadda al'amarin Allah yake idan ya nufaci zartar da wani abu an ya kula lahu kun zai ce wa abin kasance fa ya kun sai abin ya kasance kaga idza arada ga tabbatar wa da Allah madaukakin sarki ne wal qudrati da kuma sifa ta iko cewa Allah mai iko ne akan komai bi qaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah madaukakin sarki ya kasance mai iko ne akan komai wasam'i wal basri da kuma tabbatarwa da Allah sifa ta ji da gani Allah yana ji kuma yana gani kuma Allah yana da idanuwa guda biyu subhanahu wata'ala wanda yake gani da su ba abin da yake buya gare shi da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala wa kana Allahu sami'an basira Allah madaukakin sarki ya kasance mai ji ne mai gani ne wal kalami da sifa ta magana Allah yana magana lokacin da ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama da harafi da sauti wanda Allah ya ga dama sai ya ji sautin Allah ya ji maganarsa Allah ya ji yadda mu maganarsa a cikin aljanna sai dai a cikin aljanna ba dai a duniya ba لقوله تعالى saboda fadin Allah ta'ala wa kallama Allah Musa taklima Allah madaukakin sarki ya yi magana da annabi Musa magana, ya shi ya sa ya karfafa abin da mastari, kallama takliman wannan mastari ne, kallama Allah Musa takliman maf'ulun mutlaq a wajen irabi sai ka ce maf'ulun mutlaq mansub alamat nasbihi al-fath to yana tabbatar da cewa zancen ne inda ko sai aka yi wa kallama Allah Musa to sai ka fi tawili ma sai aka karfafe shi da masdari to ya nuna cewa magana ake nufi ba wani abu ba ko da kalma tana da wata ma'ana to magana ake nufi tunda ana cewa kallama yukallimu takliman eh kallama yukallimu takliman shine magana da aka yi zance ya nuna Allah yana magana wa qawlihi da fadin Allah ta'ala walamma ja'a Musa liqati yayin da annabi Musa ya zo miƙatin da Allah madaukakin sarki ya sanya masa shine al-miqatul makani wannan gurin da Allah ya sanya masa cewa ya zo wa kallamahu rabbuhu kuma Allah madaukakin sarki mahalicin sa yayi magana da shi kaga ya nuna Allah yana magana war rahmati da sifa ta tausayi ya gaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ar-rahman sifa ce ta Allah madaukakin sarki ar-rahim sifa ce ta Allah madaukakin sarki shi ar-rahman ana sifanta Allah da rahmatu ar-rahim kuma shine ana sifanta shi da sadar da rahamar ga bayi sifatul hubbi da sifa ta so Allah yana so kuma ana son Allah bi qaulihi saboda fadin Allah ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah madaukakin sarki yana son su kuma su ma suna son sa wani yadaini da sifa ta hannaye guda biyu bi qaulihi ta'ala lima khalaqtu bi yadayya da abinda na halitta da hannaye wal wajhi da sifa ta fuska bi qaulihi saboda fadin Allah ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa yabqa wajhu rabbika fuskar Allah mahalicin ka za ta wanzu dhul jalali wal ikram mabociyar girma da karamci wannan fuskar wal istiwa'i 'ala al arshi da kuma sifa ta daidaito kan al'arshi, bi ƙaunihi ta'ala saboda farin Allah maɗaukakin sarki ar-Rahmanu alal arshi stawa, Allah maɗaukakin sarki ar-Rahman ya daidaita a kan al'arshi, fi sab'i ayatin min al-Qur'an ambatan daidaiton Allah akan al'arshi ya zo cikin ayoyi guda bakwai na cikin Qur'ani wan nuzuli da kuma tabbatarwa da Allah sifa ta an-nuzul shine sakkowa saman duniya ƙarshen kowane dare kamar yadda ya zo a wannan hadisi lil hadisi sahih saboda wannan ingantaccen hadisin na Abu Huraira da Allah yake cewa a cikin hadisin yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i duniya Allah madaukakin sarki yana saukowa cikin kowane dare zuwa saman duniya fa yunadi Allah zai ringa shela yana kiran bayi yana cewa hal min mustaghfir shin akwai mai neman gafara fa afkira lahu na gafarta masa hal min sa'ili shin akwai mai addu'a da zai roki wani abu fa uqiyahu na bashi hal min ta'ibin shin akwai mai tuba daga zunubi tuba ba a tuba alai sai na karbi tubansa ila ghairi dalika min as-sifat zuwa ga wasu wa'annan na sufofi allati la nastati'u hasraha fi 20 sifa wanda ba za mu iya iyakance su cikin sufofi guda 20 ba kamar yadda yan bid'a suka wa hasruha fi 20 iyakance sukukun Allah madaukakin sarki cikin guda ashirin kadai a ce sukukun Allah guda ashirin ne kawai min mubtada'atil khalaq yana daga bid'o'i na wa'anda suka zo daga baya bayan tafiyar karnuka masu alkhairi da albarka bal wala hasruha fi akthar min 20 malam yace haka ma takeice su cikin sama da sifa 20 إنما الواجب الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من صفات الله وأسمائه abin da yake wajibi a kan muni shine kawai ba da gaskiya ya imani da abin da ya zo a Qur'ani da ingantaccen hadisi na bayanin sukukun Allah ta'ala da sunayensa ibatan bila tanfidin ka tabbatar da Allah wannan sunayen da sukukunsa ba tare da ka misalta sukukun ba kada ka misalta sifa ka ce sifar Allah ta kaza misalin sifar abu kaza ce kamar ka ce hannayen Allah misalin hannayen abu kaza ne kar ka yi wani ka tabbatar da cewa kawai akwai hannaye kar ka kwatanta da hannu komai a cikin bayi saboda Allah ya ce laisa ka mithlihi shay wa tanzihan bila ta'wil kuma tsarkake Allah madaukakin sarki da kamanceceniya da bayi ba tare da ka kore sifar kada tsarkakewa ta sa ka kore ka ce Allah ba ma shi da ita kada tabbatar wata sa ka kwatanta da sifar bayi ka tsaya a katsaki kar ka zamanto mushabbih kar ka zamanto mu'aqqil ana so ka tsaya a katsaki ka zama ahlus sunna wal jamaa wal qawlu shamil fi hadha al bab malam yace ga mammiyan magana a wannan babu an yusafa Allah bima wasafa bihi nafsuhu shi a siffanta Allah madaukakin sarki da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko manzon sai siffanta shi da shi wa bima wasafahu bihi sabiquna al-awwaluna kuma abinda magabata na farko suka siffanta Allah madaukakin sarki da shi yana nufin ijma'i wani abu da aka yi ijma'i cewa sifa ce ta Allah ko suna ne na Allah tunda ba a siffanta Allah ko a samu suna sai da nasi in aka rasa nasin kuma aka sami ijma'i ya nuna akwai nasin kai ne baka san nasin ba shine yake ishara zuwa gare shi la yatajawazu alquran wal hadith ba a ketar qur'ani ko hadisi mazhabu salafi haqqun baina batilaini wato mazhabar magabata abinda suka tafi a kai na addini ita ce wata gaskiya tsakanin ƙarerayi guda biyu tsakanin barna guda baina baqili tamthil tsakanin wannan barnar ta misalta Allah da bayi wa baqili ta'til da wannan barnar ta kore wa Allah sifofinsa fal mushabbihu ya'budu sanama wanda yake kwatanta Allah da bayinsa to bautar gunki yake wal mu'attil ya'budu adama wanda kuma yake kore wa Allah dukkanin sifofinsa to yana bautar babu والموحد يعبد إله الأرض والسماء shi ko wanda yake ma'abocin tauhidi yana bautatawa abin bautar ma'abu abin bautar mutanen ƙasa da abin bautar mutanen sama da kuma su kansu sammai da ƙasai Allah shine abin bautar su laysa kamithlihi shay ba wani abu da yake misalin Allah madaukakin sarki wa huwa samiul basir Allah mai ji ne mai gani wa sadrul ayati tanzihun lillahi farkon ayat tsarkakewa ce ga Allah an mubatalatil makhluqat kuma da ya zamanto misalin ababen halitta wa raddun alal mushabbiha kuma farkon ayar da yana raddi ga al mushabbiha wa akhirul ayati ithbatu sifatai sam'i wal basar karshen ayar kuma yana tabbatar da wannan sufofi guda biyu sifar ji da gani fi qawlihi wa huwa as-sami'ul basir wa raddun 'ala al-mu'attila kuma raddi ne ga masu koyewa Allah sufofinsa in ka tabbatar da wannan biyun dole ka tabbatar da sauran inda wannan misali kawai aka ba السلف الصالح لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه magabatan mu na kwarai ba sa misalta siffofin Allah madaukakin sarki da siffofin ababen halitta ba sa yi kama la yumathiluna zatahu bi zati khalqi kamar yadda ba sa misalta zatin Allah da zatin ababen halitta bal kalamu fi sifati far'un anil kalami fi dhati wannan ka'ida ce daga cikin ka'idojin at-tadmuriya na Ibn Taymiyyah bal kalamu fi sifati yin magana akan siffofin Allah madaukakin sarki ka ce ga wata sifa ga yadda take ko ka tabbatar ko ka kore فرع عن الكلام في الذات ريشي ne na magana akan zati shi yasa kamar yadda ba faɗin magana akan Allah shi karan kansa sai da nasu haka ma sufufin sa saboda in zaka yi magana akan sifa to ya nuna ka san zati ka san ma'abucin ka san zati ka san me wannan sifofin shi yasa magana akan sifa reshi ne akan magana akan zati wanda ya kore sifa ya kore ma'abucin sifa wanda ya tabbatar da zati zai tabbatar maka da sifa don babu wani zaki da bashi da sifa da abin da bashi da sifa to kawai babu komai da ka sani dole yana da sifa in dai bashi da sifa to kamar ka ce babu abin da abin da zaka daga ko ka tuno ko ka faɗa sifa ce yana da wata sifa sai dai kai baka san sifar sa ba shi yasa wanda yake kore wa Allah sifa sai kuma yana kore Allah kuma da malam ya faɗa al-mushabbihu ya abudu sanaman والمؤطل يعبد عدما والموحد يعبد فردا صمدا yadda imamu imamu zahabi ya faɗa da shi da wani na mama da sai ɗauko ibara sai ɗan canza ƙarshen ta malam ya ce fa kama anna zatahum muqaddasatan la tushbihu zawatal makhluqin kamar yadda zatin Allah madaukakin sarki mai tsarki baya kamance shi ne ya da zatin ababen halitta صفاته لا تشبه صفات المخلوقين وكما صفوكن باتا كما da siffofin ababen halittu فإذا قلنا لله علم وللمخلوق علم idan muka ce Allah yana da ilimi abin halitta ma yana da ilimi kama da fi kitabihi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa huwa bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki masani ne game da komai وقال ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير الله يشي ألا كسورة يعلم من خلق يا كان دي أبن دي حلتها وهو اللطيف Allah shi ne masanin al'amura zahirinsu da baɗininsu abin da ya ɓuya da abin da ya bayyana, kuma shi ne mai tausasawa, yana isar da abin da ya ga dama yake so cikin taushi su fara wa ta'ala cikin ruwan sanyi allafi, alkhabiru ƙwararre masani game da sha'anin bayansa. kaga wannan sifar Allah ce ta ilimi wa qala fi haqqi al-makhluqi makhluq sai ya faɗa game da haƙƙin abin halitta wa basharuhu sai mala'iku suka yi masa bishara bi gulamin ali da wani yaro za a haifa masa mai ilimi masani ilimin ma ba na wasa zu ala wazni fa'il bi gulamin ali ala wazni fa'il ya nuna ilimin yana da yawa wa qala annabihi yusuf alaihi salam haka Allah ya faɗa game da annabin sa annabi Yusuf alaihi salam yake cewa ij'alni ala khaza'imil ard yake ce wannan sarki bayan ya bujuro masa da cewa zai ba shi aiki zai dora shi akan wato wata hukuma zai dora shi akan kula da wani bangare ba wai shi ya nema ba inda wasu suna fakewa da wannan ayar cewa ya halatta mutum ya nemi shugabanci shi annabi Yusuf ba nema ya ba kiransa aka yi aka ce za a ba sai ce to ga inda ya fi kware to ka bari kai ma idan aka kira ka rashi za a baka sai ka fi inda ka fi kware ba wai ka nema karan kara yawwa sai da aka kirawo shi aka tattauna da shi aka ce to za a bashi wani bangare na aiki sai ce to ga inda na fi iyawa kaga ba shi ya ce a bashi ba kawai kuma ko shi ya ce a bashi ai shari'ar sa ce ta halatta haka kamar yadda aka ce wa kharru lahu sujjada kaga nan ma shari'ar sa ce mu manzo Allah ya ce la tas'alil imara kar ka roki shugabanci man ubiya hadi ghairi mas'alatin du'ina alaiha wanda aka bawa shugabanci ba tare da ya tambaya ba Allah zai taimake shi da aka baya halatta mutum ya nemi shugabanci wani yanzu sai ya biya ji gidan rediyo a yabe shi a cewa ya fito kuma shi ya biya shi ya ɗauki nauyin komai ya ba da kuɗin mota da kuɗin ruwa da kuɗin komai aka je aka yabe shi aka ce wa mutumin kirki wanda ya je bayanin bai ma san gidan rediyon ba shi da kuɗin da zai je sai goji a gidan rediyo shi ya biya komai da komai ya biya kuɗin fasa sai ce wasu ne wai suka buga kuma ƙarya yake shi ya buga da kansa saboda yana son mulki na eh yawa wai za a kai shi kotu iri ya daba wa in bai yadda ba za a saboda su sun ga cancantar nan ku shi ya ga cancantar kansa shi ya sa in ya ce duk sai ya wara wannan kuɗin bai abu shi sa yanzu komai da yake saya ake ma'aikaci sai ya sai kofa shi ya sa in ya fara aikin to duk sai ya ware kuɗinsa sai shi shi ma sai ya kaga ba zai yi nagarta ba Allah ya tsare da haka wannan ba dalili a ciki cewa za ka nemi shugabanci babu dalili a ciki da haka yake cewa ij'alni ala khaza'in inni hafizun alim inni hafizun ni mutum ne mai kula ina da rike amana in ka bani zan kiyaye alimun sannan masani na kware na goge na san wannan bangaren la shakka an laysa ilmu Allah ka ilmi Yusufa aw Ishaq babu shakka cewa ilimin Allah madaukakin sarki ya kasance kamar ilimin Yusuf ko ilimin Ishaq ba alaihi wassalam kaga ashe zai yiwu a ce bawa yana da wata irin sifa kuma Allah yana irin ta sai dai da karaba kowa sifarsa to kowa sai ya ja tasa sifa ilimin Allah daban da ilimin bayinsa rayuwar Allah daban da rayuwar bayinsa ganin Allah daban da ganin bayinsa ba a cewa saboda bawa yana da abu sai a kore wa Allah wai dan gudun kar a kwatanta Allah da bawa waye shi da kai kwatanta Allah kai da bawa ka tabbatar wa da Allah irin nasa ka tabbatar wa da bawa irin nasa kowa da ka jingina masa nasa to ya kadaita da nasa babu kamanci sai ne ya tsakani suna ne kawai ya hada su kamar yadda ma a cikin sauran halittu yanzu kai ba ka da kunne to duba kalli jaki ba shi da kunne kunnen irin naka ne duk wanda ya ce da kunnen ka irin da shi sai kun yi rigima da shi in ya ce kunnen ka irin na zaki ne saboda ka san da bambanci to haka ma ka tabbatar ka san bambanci tsakanin sifar ka da ta Allah shi Allah dai ba a sifanta shi da komai sai abin da ya tabbatar wa kansa kar ka ce to kenan sai mu ce Allah yana da kaza da kaza ba in nan bane a'a ba haka aka ce ba shiru za ka yi da bakinka abinda Allah ya ce yana da shi sifarsa ce sai kuma ka kai ma kana da irin wannan abu sai ka ce to Allah yana da shi amma ba irin na abin halitta ba shikenan haka ake ba jingina wa Allah komai sai abin da ya jingina wa kansa da haka wannan ya nuna cewa Allah yana da ilimi kuma siffanta Allah da sifa da siffanta bawa da ita baya sawa a kore wa Allah ko a kore wa bawa wa wasafa nafsahu birra'afati warrahma Allah ya sifata kansa da tausayi subhanahu wa ta'ala arra'afatu zan ce arrafa ana nufin masu tsananin tausayi shine arrafa arrafa za a nufanta mutum da sifar sai a ce ra'u Allah ya siffanta kansa da wannan ana cewa ra'afa bihi yana yin ta'addi da ba ra'afa bihi ko innahu ra'ufun bihi wannan gashi innahu bihim ra'ufur rahim فقال إنه بهم رؤوف رحيم Allah yake faɗa game da kansa cewa shi game da bayinsa mai matuƙar tausayi ne mai jin kai. Wa ƙara haka Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima. Allah ya kasance mai tausayin mu. Wa ƙara fi haƙƙin Rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya faɗa game da Annabi alaihi salatu wa salam qad ja'akum rasulun min anfusikum. Hakika tabbas wani manzo ya zo muku daga cikin azizun alaihi ma anittu da abin da yake sa ku a cikin kunci to yana kuntata masa da abin da zai sa a sha wahala a shiga cikin takura to yana matsanta wa manzon Allah baya so al'ummar sa su shiga takura a azizun alayhi to yana da tsanani a kansa ma anittum abinda zai sa ku a cikin kunci harisun alaikum yana matsar kwaɗayin alkhairi gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim kuma shine tausayi ne da matsar jin kai ga mu'mini falaysat rahmatullahi ka rahmatil makhluq tausayin Allah ba kamar tausayin abin halitta ba wala ra'atuhu ka ra'atul makhluq haka wannan tsantsan tausayin nasu ba irin na abin halitta ba jin kan Allah daban jin kan abin halitta daban ga yadda Allah yake gida mai al'amuransa ba za ga ya zarra bawa abin da inda kai ne ba za ba ka iya shafar bawa da abin ba inda abin a hannunka yake saboda kai irin tausayinka kenan shi ko Allah zai jarrabi bawa sa da irin wannan saboda tausayinsa ba irin naka ba kuma ya fi ka tausayi Allah ya fi tausayin bawansa fiye da yadda uwa take tausayin ɗanta. Allah ya fi tausaya maka fiye da mahaifiyar. Allah ya fi tausaya maka fiye da mahaifiyar. Kai fiye da kowa ma. Tausayin da Allah madaukakin sarki yake maka, to ba wanda zai maka irin wannan tausayi. Subhanahu wa ta'ala. Malam ya ce wa wasafa nafsahu bis-sam'i wal basar bi ghairi ma ayatin min kitabi. Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da ji da gani sama da aya ɗaya cikin ayoyinsa a nan ma za'i bi gairi ayatin min kitabi ma din za'i da ce faqala Allah ta'ala ya ce inna Allah sami'un basir hakika Allah madaukakin sarki mai ji ne mai gani ne faqala Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un ba abin da yake misalin Allah huwa sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani ne faqala fi haqqil makhluq Allah ya faɗa game da haƙƙin ababen halitta inna khalaqnal insana Allah ya ce mu mun halicci mutum min nutfatin amshaji daga mani wanda yake cakudadde wato an cakuɗa mani namiji da na mace shine amshaj ai muntazij ma'ul rajuli wa ma'ul mar'a ya halicce shi daga mani cakudadde nabtalihi wato dan mujarrabe shi Allah ya yi bayanin cewa ga asalin ka ga tushen ka dan ya jarraba ka ya gani shi za ka tuna wannan asalin kaskantar da kai gode wa Allah ko kuma za ka yi girman kai ka yi takama faj'alnahu sami'an basira sai muka sanya shi mai ji da gani a ga mutum yana ji kuma yana gani gashi Allah ya ce shi ma a karan kansa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani ne wannan jahilci ya yawa wallahi ko zaman mutum yana cewa wai Allah sai ya halicci kansa mai ji mai gani duba jahilci tsantsa wai Allah sai ya halicci kansa wai yana ji yana gani kaga wannan inda ya san da yake cewa zama kafiri ba ba za ka ci da shi kafiri ba sai ka kira shi kai masa bayani sai ka kira shi kai masa bayani ce ai Allah ba abun halitta ba kuma siffofinsa ma duk ba abun halitta ba yau tunda asifa far'un anil yadda Allah yake ba abun halitta ba waka ma jin sa ba abun halitta ba maganar sa ba abar halitta ba ce shi yasa qur'ani ba abun halitta ba malamai suka ce duk wanda ya ce qur'ani abun halitta ne to ya zama kafi duk wanda ya ce qur'ani abun halitta ne ya zama kafi ba ka dinga jin jahilci sosai Allah ya mana afuwa wanda sababin sa rashin sanin kyakkyawar aqida da haka Allah madaukakin sarki ne ji ne mai gani ne subhanahu wa ta'ala ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق مو با ما شكا cewa abin da ke cikin Qur'ani gaskiya ne falillahi sam'un wa basarun Allah yana ji yana gani yana da ji yana da gani haqiqiyan na haƙiƙa tabbas Allah yana ji kuma yana gani la iqani bi jalalihi wa kamali wanda suka dage da girman sa da cikarsa kama anna lil makhluqi sam'an wa basara kamar yadda abin halitta shi ma yana da ji kuma yana da gani haƙiƙiyayi munasibai ni bi hali su ma na haƙiƙa wanda suka dace da halinsa min faƙirhi na kasancewar faƙir shi ne mabuƙaci zuwa ga Allah yana da buƙata zuwa ga Allah domin rayuwarsa yana buƙata zuwa ga Allah domin tabbatuwarsa yana buƙata zuwa ga Allah domin tsayuwarsa shi ne ma'anar alfaƙar ba na nufin talauci da talauci ba da ake cewa mutum ba shi da kuɗi ba shi da abinci a wannan daban wani nufi da alfakar a nan daban wannan sifa ce ta bawa ko ka shiga aljanna sunan ka fakiri ka faqirun ila Allah ko ka shiga aljanna wanda yake wuta ma dai yana nan faqirun ila Allah bai da za a bawa ya bar wannan yawwa sifa ce ta zati dan wuta yana wuta sunansa faqirun ila Allah dan aljanna yana aljanna sunansa faqirun ila Allah shi kuma Allah ko da yaushe wa huwal ganiyul hamid sifa ce ta Allah ta zati sifatul ghina wal hamd da haka shi ma bawa yana da wannan sifa da suka dace da halin fanayi da kuma karewarsa tunda duk wani abin halitta zai tafi zai kare abin halitta zai tafi ya zama to babu shi ya koma ya zuwa ga Allah wa baina sam'i wa basari al-khaliq malam yace tsakanin ji da gani na abin halitta na mahalicci wa sam'i wa basari al-makhluq da kuma ji da gani na abin halitta كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق to kamar misalin abin da ke tsakanin zatin mahalicci ne da abin da Allah da kan bayan sa wa wasafa nafsahu bil hayati Nirrufe wannan ko? أيوة. malam ya ce yawa safa nafsahu bil hayati Allah ya kasance kansa da rayuwa kada ya ce Allahu la ilaha illa hayyul qayyum Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya cancanci bauta babu wani abin bauta da gaskiya sai shi hayyu wanda yake tsayayye alhayu wanda yake tsayayye su kana kuwa wa qala huwa hayyu la ilaha illa Allah ya ce shi ne rayayye babu wani abin bauta bisa gaskiya sai shi wa wasafa ba'dal makhluqin bil hayat kuma Allah madaukakin sarki ya siffanta wani bangare na halittunsa da cewa su ma suna raye فقال الله يتي وجعلنا من الماء كل شيء حي ومكتبتي دون أبو رأيي دقيوة فقال الله يتي وسلام عليه ما من شيات بتقريش يوم ولد رند أكا هيفيش ويوم يموت رند زي متي يقوم يسواك الله ويوم يبعث حيا رند زي رند ذا أتاشيش رند القيامة ينا رأيي أقدر كان أسفن تاشي da wato rayuwa kamar yadda ayat ta kunsa laysat hayatul khaliqi ka hayatil makhluq rayuwar abun halitta rayuwar wato alkhaliq rayuwar Allah ba kamar rayuwar abun halitta take qala Allah yace arrahmanu ala al-arsh istawa Allah madaukakin sarki ne mai rahama ya daidaita kan al'arshi wa qala fi haqqil makhluq Allah ya faɗa a haƙƙin ababen halitta Allah ya ce wastawat alal judihi wastawat wannan jirgin na annabi Nuh ya daidaita alal judihi akan dutse ya daidaita akan dutse aka ce al judiyu wani dutse ne a garin Sham falaysa istiwa'uhu kastiwa istafinati alal judihi daidaitan Allah kan al'arshi bai zamanto kamar daidaitan wannan jirgin ruwan akan dutse da haka Allah ana tabbatar masa da siffofinsa subhanahu wa ta'ala ko za ka kuma kai sallah sai mu karasa ko na karasa ko eh sai mu sallah ta shi dama ko saboda malam yace wal hasil magana dai a takaice annana la nata'adda al-qur'ana wal hadith mu ba ma ƙetare ƙur'ani da hadisi wala nu'awwilu sifatin lahi alwaridata fil wahyayn kuma ba ma karkatar da wato ma'anonin sukukun Allah madaukakin sarki da suka zo a cikin wahayi guda biyu na ƙur'ani da hadisi ta'awilatil jahmiyya wal mu'tazila irin yadda aljahmiyya sune wanda suke korewa Allah sukukunsa suke karkatar da wannan sukukun da su da mu'tazilawa alƙa'idina waɗanda suke cewa innal yada bi ma'anan ni'ma cewa abin da ake nufi da hannun Allah madaukakin sarki ana nufin ni'ima ko kuma suka ce ko ana nufin iko duk sun faɗi wannan maganganun guda biyu suka ce alayhi bi ma'anar ni'ima ko bi ma'anar qudra wal istiwa'a bi ma'anar istila suka ce daidaitan Allah ma'anarsa shine alistila wanda da bambanci da alistiwa'u daidaito da kuma alistila'u mamaya da aka ce ina dalili sai suka kawo wani baiti wanda ya faɗi baitin kuma kirista ne ko kuma malamai suka ce ba a ma san wanda ya faɗi baitin shine baitin qadistawa bishrun alal iraq min gairi saifin wa damin mihraq wannan shine hujjarsa akan karkatar da ma'anar Qur'ani wal wajha bi ma'anar zat haka suka suna yin tawilin fuskar Allah madaukakin sarki suka ce ana nufin zati da yanda aka ce fuskar Allah sai a ce zati redo na wajha sai a ce suna neman yardar ba sa yarda cewa Allah yana da war rahmata bi ma'anar tafadduli suna fassara rahamar Allah da ma'anar falala suka ce Allah ba shi da tausayi sai dai falala ma Allah ba shi da wani tausayi sai dai yana da falala wa nuzulahu bi ma'ana nuzuli amrihi aw rahmati da kuma sakkowar Allah saman duniya suka ce ma'anarsa shine al'umarninsa ne yake sakkowa da al'amarinsa ko rahamarsa ce yake sakkowa aw mala'ikatihi ko mala'ika kuma ka ga mun karanta hadisin Allah ya sako bai ce waye ne neman gafara na gafarta masa malaika bai faɗi wannan ko rama ta faɗi wannan ko lamarin Allah ya faɗi wannan Allah ne yake faɗa wa zai roƙe ni na amsa masa malaika zai faɗi wannan ne ba ka suke cewa suna karkatar da ma'anar sufofin Allah kuma shi ba zalika min at-ta'wilat al-fasid abin da ya kama da haka na tawilin su ba tacci annabi'ati min manabi'il falsafa wanda ya bugo ne da bubbuga irin ta falsafa alhawa da son zuciya tilka tawilatu allati ta'ulu bil insani ila al-kufr irayen wannan tawili shine karkatar da ma'anar sufufin Allah wanda zai kai mutum zuwa kafirci wa taj'alu shari'ata ulubatan bi aidil muqilina wal haddami tawilin da zai sanya shari'a musulunci zamanto abun wasa hannun mutane mabarnata da masu san bata addinin Allah su rusa shi بحيث إنه لا يريد مبطل أن يهدم عقيدته ta yadda babu wani mabarnaci da zai so ya bata wata aƙida ya rusa ta la yuridu muqbil an yahdima aqida ta yadda ba wani mabarnaci zai rusa wata aƙida aw hukman shar'iyyan ko wani hukunci na shari'a illa wa qad ata min babit ta'wil fa shi zaka samu ya zo ne ta babun ta'wil wanda yake nufin wannan sai zo ta babu tawili yana son rusa aqida ko yana son rusa hukunci na shari'a to sai ya tawilin wannan aya sai ya tawilin wannan hukunci wa kafa bi hada qubha wa balala wannan ya isa ya sa mu gane munin abin da kuma kasancewar sa ba ala tiqadi ma wasafa Allahu bihi nafsahu malam yace a bisa wannan aqida ta ƙudirce abinda Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da shi, aw wasafahu rasuluhu ko manzansa ya siffanta shi da shi, bima ta fil Qur'an, abinda ya zuwa Qur'ani, wal ahadithi as-sahihati kuma hadisai ingantattu min gairi tamfilin ba tare da ka musanta wata sifa ta Allah da wata sifa ta bawa wala takyif ba tare da ka kwatanta wata sifa ta Allah ko aikinsa ba, wala ta'qil ba tare da ka kore wata sifa ko wani aiki na Allah ba. Bisa wannan ka'ida maba asrul rasuli was sahabati wat tabi'i. Bisa wannan ka'ida zamanin manzon Allah ya shuɗe har ya koma zuwa ga Allah haka ake addini. Haka zamanin sahabbai da tabi'ai wa tabi'ihim da wanda suka bi su da kyautatawa min al-a'immatil mu'tabarin da manya-manyan malamai da ake la'akari da su su ma dai shi ne tsarin su cewa ana tabbatarwa da Allah duk abin da ya tabbatarwa da kansa don babu wanda ya san Allah sai Allah ne babu kuma wanda ya san Allah kamar yadda annabinsa ya san shi shi yasa suka rayu a bisa tabbatarwa da Allah abin da ya ba mu labari cewa ga yadda yake ga sunayensa ga siffofinsa akai manzon Allah ya koma zuwa ga Allah akai duk sahabbai suka kare akai tabi'ai suka tafi da ma wanda suka zo a bayan su suka bi su da kyautatawa kal imami abi hanifa marabu hanifa wal imam shafi'i da imam shafi'i wal imam malik da imam malik wal imam ahmad ibn hanbal da imam ahmad ibn hanbal zaki cewa al-immatul arba'a manya manyan malaman nan guda hudu abinda ka ji game da Abu Hanifa malamai suka ce daga baya duka yayi baran-baran da shi in kana karanta al-muqawwalat zaka ji maganganu da ake jingina wa Abu Hanifa wanda ba su dace wanda ake jingina masa wanda ba su dace wasu malamai suna cewa matsalan ma ta ɗansa ce sai wasu jahilai suke jingina masa wanda ɗaya yake da shi ɗan bid'a sai abin ya shafe shi sai wasu sun ɗauka cewa shi yake da aƙida wannan aƙidar mai muni za ka ji manganu sosai wani ya ce ashhadu ala abi hanifa annahu kafirun billah amma ka ce matsalar ta ɗansa ce don ka ji ire-iren wa'annan manganin malamai suka ce ɗayan biyu ne ko ya zamanto in shi ɗin ne to daga baya ya tuba in kuma ɗan nasa ne to shi ne tunda malamai suka ne suka ce ba zai yiwu abu halifa ya zama tuwa kan aƙidar da ake faɗa yake kuma akan ta ya mutu kuma Allah ya sa masa karbuwa zukatan mu ne ba zai yiwu ba ko dai in akai yake to ya tuba kafin ya mutu shi yasa Allah ya wanke shi in kuma ba akai yake ba to dama aƙida ce ta wani ta shafe shi su ko wannan guda hudun Imam Malik Imam Shafi'i da Ahmad ba a samu wannan daga gare su ba musamman ma imamu ahmad ibn hanbal da sauran guda biyun duka Allah madaukakin sarki ya dukan mai jikin su malam yace wal bukhari wa muslim wa tirmidhi wa nasa'i wa abi dawud wa tawri wa ibn uyayna wa ghairihi min al muhaddithin wal fuqaha al mu'tabari malam yace da wayannan manya manyan malaman wasufiyati al mufaqqin da kuma zahidai mai da muka faɗa ka jance sufayi to ana nufin zahidai ba wai sufanci irin wanda ka sani ba ne a'a ana nufin at-tasawuf fi lisan salaf yani az-zuhd wal wara shi ma da yake nufi anan cewa mutane masu gudun duniya manya manyan malamai wanda suke kan gaskiya kal junaydi kamar al-junayd wal jailani al-jailani wa bi nu'aymi da kuma abu nu'aym wal lugawiyina al-muhaqqiqin da manya-manyan malaman luga na cikin ahlus sunna kan Khalil ibn Ahmad kamar Khalil ibn Ahmad al-Farahidi wa Talib da Talib da sauran irin su Abu Ubay Qasim ibn Sallam kaga muhaddithun faqihun lugawiyyun mufassir shi wannan babban malami malam yace wa gairihi ma da wasu su wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin sai malam ya rufe da gode wa Allah kamar yadda ya fara da gode wa Allah نسأل الله أن ينفعنا وينفع إخواننا المسلمين بهذه الرسالة قال يشي منا رحمة الله لي أنفعنا الدم يقوى مسلمي دولنا للتالي إنه سميع مجيب الدعاء سبود الله يجيني كمين أمسى الدعاء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سمال يرفي الصلاة والسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه والتابعين da wannan muke rufewa ma da godiya ga Allah madaukakin sarki da yabo gare shi da salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam muna gode wa Allah bisa wa'annan ni'imomi da yake mana na karanta ire-iren waɗannan da suka kai masu markar albarka da alkhairi wanda muke koyon addinin mu a ciki muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin ilimi سبحانك اللهم وبحمدك لا شر لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك